بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a 28 ga watan ainihin wato rabiul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1424 daidai da 29 ga watan mai shekara ta 2003 muna karatun littafin kitabu tauhidi allazi huwa haqqullahi alal ibadi na imamu da'awa a sheikh muhammad ibn abdul wahabi allah ya gafarta mishi muna karkashin babu ma ja'a fi ruqa wat tama'im babin da ke bayani akan hukuncin da ya zo game da arruqa tawaida ko addu'a ko tofi wata ma'im da layu da guru da kambu da makamantansu mun karanta ainihin wato hadisan da malam ya gabatar muna kan hadisin ibn mas'udin wanda shi wannan hadisi shine ainihin ɗauko matsaloli masu girma domin kai tsaye da ya zo ya ainihin wato nuna cewa ruqa da tama'imu da tiwala dinnan shirka ne to mun karanto abin da malam mai littafi ainihin wato ya faɗi a inda muka kwana inda yake magana akan cewa ita laya wani abu ne da ake rataya wa yara saboda tsoron kambin baka ko kambin ido ko mayu ko asiri ko baki ko makamantan haka ya ce sai dai idan ita layar da aka rataya an yi ta da ƙur'ani ne ko wata addu'a daga cikin addu'o'i to an samu wasu daga cikin malaman farko sun yi sassauci a kai a nan ne na gaya mana muhimmancin ka zama mai bincike kar ka zama muƙallidi in an ce maka kaza a ilimi kar ka ce sadakallahu azim ka je sai ka bincika sai inda ilimin ka ya ƙure haka ake yi yanzu wannan maganar kamar yadda muka fasa ta a can kaje ka nemi kasar ɗin baya kasar na goma sha biyar wannan shine na sha shida muka ce da aka ce farakhasa fihi ba'adu salafi dinnan wannan maganar ba ta da asali domin ba'adu salafi dinnan da aka yi ishara zuwa gare su sune abdullahi dan amr hadisin abdullahi dan amr mun ji cewa hadisi ne da'ifi muna kan wannan bayani lokaci ya kure mana sai hadisin aisha wanda ko asali ba shi da shi shine ko isnadin ba shi da shi to wannan maganar ita ce ake ishara da cewa farakhasa fihi ba'du salafi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka yanzu in ka gane wannan to babu shakka dan boto ya rushe kenan tunda fandisho ya rushe ma'ana rufin kwano zai taba zama in aka ce babu gidan da za a kai fandisho a kai hukuncin da malam yake cewa farakhasa fihi ba'du salafi isharatun ila asari abdullahi ابن عمرو بن العاص الضعيف الذي أخرجه أبو داود وما عليه عائشة الذي ليس له إسناد حتى يفتش to a ƙarƙashin wannan sai zama wannan maganar ba ta kenan farakhasa fihi ba'd salaf lam yarkhis fihi ba'd salaf لأن الرواية المشار إليها بالنسبة إليهم والمعزوة إليهم غير صحيحة بعضها ضعيفة وبعضها باطلة لا أصل لها أي ليس لها إسناد حتى يفتش جماعة من قالوا أن دكيوكو وبعضهم وصدق تكما لمن فرقوكما لم يرخص فيه an samu wani daga cikin malaman farko sam bai sassauci a kai ba wa ya ja'aluhu min almanhiyi anhu sai ya ce laya ko ta alqur'ani ce tana daga cikin tattaruwar wadda aka hana minhum ibn mas'udin daga cikinsu akwai abdullahi dan mas'udin yanzu kai daga karanta nan hadisan da muka kawo maka daga ibn maja da abu dauda muka zo muka karanta maka taryan taryan muka tabbatar maka da cewa ingantattu ne dukka je ka ji kasar na sha hudu da na sha biyar da ya gabata daga nan yanzu kai kaji ibn mas'udin kai kaji inda aka ruwaito tashi maganar abdullahi dan amru dan as kuma mun fara maka ishara za mu zo mu karanta maka tiriyan tiriyan ka ji ta yanzu ka ji illar da ke cikin ta amma ka je ka samu kasad din mu wanda muka yi lakabi da fatawoyi da kuma kasad din ainihin da muka sawa plato duk zaka ji bayanan waɗannan ainihin irin hadisai na magana ainihin guru da laya na alqur'ani da ba na qur'ani ba da wane ne da wane Allah ya kiyaye to sai muka fara karantowa daga cikin sharhin fatuhul majid inda malam abdurrahman dan hassan ya ce ilam ka sani annal ulama'a min as-sahabati wat tabi'ina faman ba'duhu mukhtalafu fi jawazi ta'liq at-tama'im allati min al-qur'ani wa asma'illahi wa sifatihi malamai tun daga kan sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su sun yi sabani game da halaccin rataya laya wadda take ta qur'ani ce ko ta sunayen Allah ko siffofin Allah faƙalar ta'ifatun ya juzu zalika faƙalar ta'ifatun ya juzu zalika wasu daga cikin malamai suka ce ya halatta wa huwa qawlu abdullahi ibn amr ibn al-as wannan ita ce maganar abdullahi dan amr dan as jama'a kun ji fa wa huwa zahiru ma ruwiya an aisha kuma wannan shine zahirin abin da aka ruwaito daga aisha wane ne ya ruwaito wannan don haka shi kan shi malam ya yi tasdirin shi da ruwiya a ƙa'ida malamai suka ce aka ce ruwiya ko ƙila ko hukiya ma'ana ishara ce zuwa ga raunin wannan maganar da aka ruwaito to wannan shine zahirin abin da aka ce wai an ruwaito daga aisha wa bihi qala abu ja'far al-baqir al-imam abu ja'far al-baqir ɗaya daga cikin a'immatu ahlul baiti shi ma ya ba da fatawa da halaccin laya ta alkur'ani ko da ainihin sunayen Allah wa ahmadu da al'imamu ahmadu ibn hanbal fi riwayatin a cikin wata riwaya daga cikin riwayoyin shi ma'ana imamu ahmad a wata maganar ya ce ya halatta a wata maganar ya ce bata halatta ba to ɗaya daga cikin maganganun shi ta halatta wa hamalul hadisa ala tama'imin latifi ha shirkun sai suka ce wancan hadisi na ibn mas'udin da yake cewa laya shirka ce sai suka ce ana maganar layar da ta zan akwai shirka tattare da ita amma layar da ta zan ta qur'ani to ba za a ce shirka ba ce tawilin da imamu ahmad bin hanbali da al-imamu abu ja'far al-bakir suka yi wa wannan ainihin hadisi na ibn mas'udin kenan amma wannan ta'wili ne fi ghairi mahallihi ba a inda ya cancanta a yi ba domin za a yi irin wannan ta'awilin ne kadai idan shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi ko ya yi wata isharar da ke hukunta a yi wannan ta'awilin kwatankwacin ruƙa da hadisin ya ce shirka ce ai an yi tawili an ce ba kowace ruƙa ba anan ana nufin ruƙa ta maguzanci amma rukuya ta qur'ani da sunayen Allah ta halatta me yasa sai aka ce saboda shi annabin ya ce ta halatta to ko akwai inda annabi ya dawo ya ce laya in ta alqur'ani ce ko ta sunayen Allah ko ta addu'o'i ta halatta wannan faufau na muƙabalanci kowane ne a sararin duniyar nan babu hadisi akan haka daga annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da za a kawo maka tarkace ne da hayaniya ana zuwa wurinmu alhamdulillahi mu masu hadisi za mu bayyana maka matsayin shi wajen rashin inganci a ilmance hujjar da take matukar ba daƙiƙi ne kai ba sai ka gamsu ka gane cewa babu shakka baka da hujja hayaniya ka kada tatsuniya jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to gashi a ƙasa sai ce ar riwayatu bidhalika da'ifatun malam hamidul fiqi yace riwayar da ke cewa ma shi wai abdullahi dan amr din yana ganin halaccin laya in ta alqur'ani ce da'ifiya ce wala ta dullu ala haza kuma koda ta inganta ma ba ta nuni ga haka domin tirmizi da ya zo ya kawo hadisin sai ya ce hadisi ne hasanun to a kaddara maganar tirmizi daidai ce wadda kuskure ce ba daidai ba ce a kaddara maganar tirmizi daidai ce da ya ce hadisin kyakkyawa ne to ko da haka ne ma ba haka riwayar take nunawa ba domin yadda riwayar take nunawa li'anna fiha anna ibn amrin وكان يحفظه أولاده الكبار شي عبد الله دان أمر الدعاء yake koya wa 'ya'yan shi manya su haddace wa yaktubuhu fi alwahin sai ya rubuta wannan addu'a a jikin ƙananan alluna wa yu'alliquhu fi unqi sigar sai ya rataya a wuyan ƙanana yanzu wannan dilalatul iqtiranin yana haddatar da manyan ta nuna ƙananan ba layaye musu ba Allah ya sa ka san dilalatul iqtirani in baka sani baka koma ka koyi ilimin usulul fiqi ma'ana me zai taimake mu mu gane cewa waɗannan ƙanana da yake rataya musu allo a wuya ba da nufin laya bane saboda an ce yana sa manyan su haddace ƙanana da ba za su iya ba fa sai ya rataya musu su rinka duba suna ainihin karantawa kwatankwacin kwabo mai huda Allah ya sa ka yi zamanin kwabo mai huda yayyanka manya sai a ɗiba ranar sallah sai a basu su zuba aljihu ko kuma 'yan ƙanana ƙanana da ake tsoron za ku yar sai a samu roba sai a rataya muku a wuya in kun je kun ga mai gyada kun ga mai alewa sai ku tsinka sai ku siya sai ku mayar sai ku kulle yanzu kwabo mai huda anan ya ɗauki ma'anar wuri da ake sawa na kuɗi a matsayin laya ka gani ko jama'a kuna fahimta yadda ake gane shari'ar musulunci ko to daga nan zaka gane da yawanci mutane suka bata saboda kawai wani ya mai da abin siyasa ce dimokuraɗiyya ce kungiyanci ne abin tunda wane ya ce laya ba kyau shi kuma sai ya ce da kyau jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu sai yake cewa fa zahiru annahu kana yu'alliquhu fil lawhi a zahiri yana rataya wa kananan ne a allo li yahfazahu saghir don shi karamin yaro ya haddace la ala annahu tamima ba wai yana rataya ma kananan bane da nufin laya domin wat tamimatu tuktabu fi waraqatin ita laya ana rubuta ta ne a jikin takarda a kudindine a kawai baduku ya ɗinke ta la fi lauhin ba a allo ba to da wannan munasaba ce zaka san kai ma baduku haramun ne ka ɗinka laya dan karka ce yo ai ba ni nake sa ba kwatankwacin wanzami da ke aske gemu ya zama fasiki shi kanshi wanzamin ku gane matsalar don haka ba wai kowace sana'a ce kake yi zaka ce yo ina ruwana na siyan musu da dawa don suna yin giya mai ruwana a ka zama fasiki tun da ka sayarwa da kamfanin yin giya dawa jama'a mun gane wannan da kyau ko haka nan wanzami ne kai kana aske gemu ka zama fasiki haka nan ainihin ma'ana ana kawo maka gemu kana askiya ba na ka don haka in ka shiga kasar maka ko madina in ka je ka ga irin wannan shevin salon ko babin salon nasu sai ga mutum ya sa a jikin signboard ɗin shi huna almuhallaq wannan wuri ne na ainihin yin aski amma fa sai sa la nahliqu al-lihyata sai dai ba ma aske gemu anan yawa dan ka san addinin da gaskiya ake ba wai kuɗi ake nema ba albarka ake nema in ka nemi kuɗi a halin ka saba ba sunna ba za su yi albarka ba jama'a saboda haka gashi sai yake cewa ba ainihin wato ala ba ba ba allo lafi lauhin ba waya allo ake rubuta laya ba wa bi dalili tahfizihi al-kibar kaga malam sai ka dilalatul iqtirani shi ma yace kuma saboda dalilin yana haddatar da ainihin manyan yana sa manyan su haddace daga nan muka gana ashe kananan da yake rataya musu a wuya ba yana rataya musu bane da nufin laya shine na kawo wannan misalin in baka yi zamanin kwabo mai huda ba mai ba za ka gane maganar ba yayyanka sai kaga an ba su kwabbunan masu huda sun zuba a aljihu kai kuma da ake tsoron zaka kashe sai a samo roba roba da mata ke kitso sai a daura maka kwabban a wuya da zarar ka je inda mai aya take sai ka tsinka sai ka ciro kwabo sai ka mai ka kulle to yanzu wannan kwabo da aka sa an sa maka ne a madadin yadda ake sa wuri a wuya domin wuri ma kuɗi ne to akwai masu rataye wuri a wuya da nufin mai da nufin wurin nan ya tsare su daga kambin baka ko daga maye ko daga asiri ko daga aljani ko daga baki ko makamantan haka waɗannan mushirikai ne to kai ko da aka kulla maka kwabbai a wuya kai menene yawon sallah zaka je ka ci aya ka ci biskit ka ci cincin ko yanzu ka ga wannan hukuncin naka bai ɗauki wancan ba to haka waɗannan yaran da ake rataya musu allo a wuya ana rataya musu ne don su dubi addu'ar su haddace ta jama'a wannan fadi ana magana ne akan in har hadisin nan ya tabbata to da bai tabbata ba fa komai ya rugurguje sai malam ya sake cewa wa kaifa ma kana fa huwa amalun fardiyun duk ma da yadda ya kasance ko da ya tabbata da ya tabbata kuma laya din ce a kaddara ya tabbata ya tabbata kuma laya abdullahi dan amru yake sa wa 'ya'yan shi ai aiki ne na wani sahabi guda ɗaya min abdullahi min amrin daga shi sahabi abdullahi dan amr la yutraku bihi hadithu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama saboda shi ba za a bar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wa amali kibari sahaba ba kuma za a bar aikin manyan sahabbai ba allazina lam ya'malu misla abdullahi ibn amr radiyallahu anhu waɗanda su sahabban da ainihin wato ba su aiki irin aikin abdullahi dan amr ba ko da ma layar ce kuma ko da hadisin ya tabbata wannan duk ane maka ne ala taqdir to balle hadisin bai tabbata ba balle kuma ba layar bace don haka masu yin hujja da wannan sai su ji tsoron Allah su daina yin hujja da ainihin waɗannan shi yasa kullum muke cewa ku yi ƙoƙari ku zama malamai ko ku zama ɗaliban ilimi masu binciken ilimi amma kakka zama ragon layya kawai sai dai a rataya maka igiya in an ce kai wurin liman wurin liman za ka yi in ma kirsimeti ce aka kai ka gaban fasto tafiya za ka yi saboda kai baka san da za ka je ba ka zama muƙallidi ka yi ƙoƙari ka tashi ka zama bahisi alal aqal duk maganar da aka faɗa ka bi ka bi bayanta ka bi bayanta me yasa baka yadda da wanda ya faɗa ba ne ka yadda domin ibrahim ya yadda da allah ya fi ni da kai yadda da allah amma da allah ya gaya mai cewa ina iya tayar da matattu sai allah sai ibrahim ya ce nuna mini in gani ya ce baka yadda ba ne ya ce a so nake zuciyata ta natsu saboda haka duk mutumin da ya faɗi magana je ka binciki asalin wannan maganar ta iya yiwa ya je ya fassara ne da hausa ya baka ma'anar abin in ka zo ka duba sai ka ga a ma'ana abin ba ta ɗaukuwa zuwa ga haka kwatankwacin asarin taron suna da suke kawo a cikin littafin al'adabul mufrad na bukhari wai ga dalilin taron suna me yasa saboda son zuciya yo taron suna ko kaki ko kaso bid'a ce iyakacin magana kenan ba ta biyu wannan asarin kuma bai ainihin ɗauki wannan ma'anar ba lamin karibin wa lamin ba'idin sahabi ne ya ce an yi mishi tabi'i ne ya ce an yi mishi haihuwa ya kira jama'a cikin sahabbai ya ba su abinci suka ci suka yi wa yaro addu'a Allah ya sa albarka ya ce to ni ma bari in yi wa yaron nan addu'a kuma ku yi mini amin Allah ya karɓi addu'ar aka yi aka watse shikenan wannan ya ɗauki ma'anar taron suna ma'ana yanzu zan kira ku gidana ko ruwa ku sha ba za ku ce Allah ya saka da alheri ba wannan addu'a ce ko ba addu'a ba yau balle a ce an yi haihuwa ne aka kira ainihin ku zo ku ci abinci ba a ce ranar suna ba ba a ce an yi kaza na suna ba saboda haka taron suna da kuke yi ya ku hausawa da yarabawanku da nufawanku da kowanne ne bid'a ce da kuka gado daga maguzanci a masallaci za ku yi ko a ina ba kyau ba inda aka ce ana taron suna a masallaci jama'a ku daina wahalar da kanku in za ku bi sunna ku bi sunna an ba za ku bi ba ku koma ku shirka ku kusan za ku haɗu da Allah kuna baƙaƙen arna ne amma jama'a taron suna ba shari'a ba ce ba halal ba ne ba sunna ba ce bid'a ce mai muktasar ya ce wa kuriha amaluha walimatan an karhanta an hana a yi suna a matsayin walima a matsayin a tara jama'a mai sharhi malam abdulsami'i ya ce sai dai a dafa abincin a dafa aƙiƙar sai a ɗiba a rinka kai wa gidajen makwabta da 'yan uwa da abokan arziki ana faɗa musu sunan ɗa wannan ita ce shari'ar musulunci jama'a saɓaninta kuma fa shari'ar wasu ƙarti ce ko suwaye ba mu yarda da ita ba iyakacin magana kenan annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa wa 'ya'ya suna ran da aka haife su ya yi musu suna kashe gari ba lallai ba ne sai an kai zuwa bakwai wasu suna yin sharaɗi daga cikin ahli suna suna zangayi an yi wa mutum suna wai sai ce wai sai in babu halin yin hakika shine ya halatta a ɓoye a bayyana sunan tun yau ƙarya kake yi baka da inda ka samu wannan karatu in aka yi maka haihuwa a yanzu ɗin nan kana da yancin ka ce matata ta haihu sunan yaron nan wani ranar bakwai kuma ka je ka yanka mishi hakika in namiji ne sunna ta ce ka yanka mishi biyu in mace ce sunna ta ce ka yanka mata ɗaya a aske kan shi namiji ne ko mace a yi mishi ƙwaryen molo sal a samo za'afaran a shafa akan haka hadisi sahihi cikin littafin sunan abi dawuda ya faɗi dan haka kai dan boko ne boko ko a wuta zaka je in baka aske wa ɗanka ba saboda kana tunanin ku yan boko ne yaushe za a ci za a yi wa yaro ƙwaryen molo ai abun ba fancy ai abun ba gayu to bokonka ya zama boko ko a wuta tunda ba za ka yi aiki da sunna ba abin da sunna ta ce a kama kan yaro a aske ka je ka karanta littafin tuhfatul maudud ka ga mecece ma'ana mecece fa'idar aske kan yaran nan naka aske kan yaron a kawo za'afaran a shafa har abada insha Allahu irin azababban ciwon kan nan barin kai guda yana ciwo ido kamar zai zazzago saboda ciwo ba zai ba insha Allahu saboda haka ranar bakwai abin da ake a aske kan yaro in aka aske kan yaro a kawo za'afaran a shafa mishi ainihin akan a yi mishi kaciya a wannan ranar in mace ce ita ma a yi mata kaciya a wannan ranar idan akwai hali a yanka aƙiƙa ɗaya ga mace in babu hali a bari sai sanda abu ya samu in ban samu ba ran da yaro ya girma ya yi wa kanshi kuma ba da aka ce in ya girma yayi ba zai ci ba duk wannan karatu ne da ba shi da asali ra'ayi ne kawai kuke faɗi kuna walar da al'umma sai mutum kawai ya zauna ya kakaro wani fiqihu dan a ce shi ma ya iya ƙarya ne yaro ya samu hali baban shi bai mai hakika ba sai ya yanka in yanka shikenan mahaifiyar shi ba ta da rai a lokacin mahaifin ba shi da rai sai ba matar shi ta gyara sai a sadaukar da abin da za a sadaukar a kyautar da abin da za a kyautar shi da 'ya'yan shi su ci sauran ya ce wannan ragon sunana ne ne da na samu hali yanzu babu aibi akan haka ba inda karatu ya hana haka jama'a ku karanta littafin tuhfatul maudud bi ahkamil maulud na al'allamatu ibn al-qayyim Allah ya gafarta mishi bayan wannan sai kasancewa annabi ya haifi dan shi Ibrahim gari ya waye yana fitowa ya ce wa jama'a Mariya ta haifan min ɗajiya na sa mai sunan babana Ibrahim yanzu ba a kai magana kwana bakwai ba balle a ce a tara liman na ɗaya liman na biyu liman mai carbi limamin anguwa kawai kun tara 'yan damfara suna wahalshe ku jama'a ya kamata ku gane wannan na biyu an haifi abdullahi dan zubair an kawo shi annabi ya mishi hudu ba nan take bayyana sunan shi jikan abubakar siddiq abdullahi dan zubair wanda daga baya zo ya zama khalifa a makka an haifi ainihin wato abdullahi dan abi talha kanin anas wanda ummu sulaimin ta haifa a ranar da aka haife shi nan annabi ya mishi tahaniki ya taula da bino ya sa mai a baki ya ainihin sanya mishi suna abdullahi nan take maganar kiran sallah a dama hadisin bai tabbata ba maganar kiran sallah a hagu hadisin bai tabbata ba iqama duk hadisan ba su tabbata ba saboda haka duk ku daina wahalshe da kanku jama'a in an haifan maka da za ka ainihin dubi kyakkyawan suna abdullahi ko abdulrahman ko hammam ko harisu ka sanya mishi in mace ce ka samu suna mai ma'ana sunayen annabawa sunayen bayan Allah da makamantansu sai ainihin abu a sa mata kama a sa mata maryam kama a ainihin dubi suna khadija aisha fatima sauda zainab duk a sa mata ruqayya ummu kulsum amma kar ku rinka ɗibo sunayen yan iska jama'a ku daina bin larabawa ba larabawa aka ce mana bi ba larabawa sun bata yau larabawa amerikawa suke bi sai ba larabe sai ya haifi ya sai ya sa mata juliet kai da kake jin juliet da larabci wai sai ka ɗauka sunan sahabbai ne yau ina ruwan balaraban yau da sahabi shi sahabi baya burge shi ba amerika ne ke birge shi don haka amerikan ke cin ubansu la'ada waje ku fahimci wannan da kyau jama'a saboda haka dubi sunan sahabbai kai koyi da sahabbai ula'ikan lazina hada Allah fa bi hudahu muqtadi waɗannan su ne Allah ya shiryar amma larabawan yau ka aje su cikin lissafi gaba ɗaya ba a kallon su balle a ce za a yi kwaikwayon su jama'a mu fahimci wannan da kyau in ba haka ba wallahi ka bata mutanen da duk duniya sun kasa wa kansu kiyamun laili in za ka tattara shugabannin su yau gaba ɗaya su taro ka ce muna son ku fitar da ajanda ɗaya da za ta yi muku maganin ɗaya bisa ɗarin matsalolinku sai dai duk su tashi da timbi ciki na wari ba abin da za su tsinana wa kansu so da ka daina tunanin balarabe shi kake koyi da shi a me ya zo a ƙur'ani da hadisi sai ka yi aiki da shi kawai ka rabu da larabawa allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu na'am sosai kuwa za ka iya cewa da zarar matata ta haihu in namiji ne sunan yaro abdullahi idan mace ce sunan yarinya maryam babu laifi jama'a mun gane auna gashi bai tabbata cikin hadisin ba na in kai wanzami ne mun ba haka ba sai ka yanke wa yaro kai ai aski da ka gani ba sana'a wasa ba ce aski da ka gani ba sana'a wasa ba ce gashi da ka gani yana da makwanta inda su wanzamai suka san matattarar nan ya kwanta ka za a taro nan a aske nan ya kwanta in ka je ka girbe wa yaro kai kuma shi kenan ya tashi bai da fasaha Allah ya shiryar da mu sau da haka jama'ar musulmi kun ji sai malam ya ce wa qala ta'ifatu mun koma cikin fatuhul majid wasu kuma malamai daga cikin sahabbai suka ce la yajuzu zalika guru ko laya ko menene na qur'ani bai halatta ba wa bihi qala ibn abbas wa ibn mas'ud wa bihi qala ibn mas'ud wa ibn abbas wannan ita ce fatawar abdullahi dan abbas da abdullahi dan mas'ud wa huwa zahiru qawli uzaifa wannan ita ce zahirin maganar da huzaifa ya faɗi wa uqbatu ibn amir wa ibn ukaimin wa bihi qala jama'atun min at-tabi'ina wannan ita ce maganar da aka samu jama'a daga cikin tabi'ai suka faɗi cewa laya ta alqur'ani ko ba ta qur'ani ba bata halatta ba minhum ashabu ibn mas'udin daga cikin su akwai almajiran ibn mas'udin wa ahmad da ahmad fi riwayatin a cikin ɗaya riwayar ɗazu mun ji ɗaya riwayar da ta halatta to a wannan riwaya yana ainihin haramtawa ikhtaraha kasirun min ashabihi da yawa daga cikin almajiran shi sun zaɓi ainihin wannan riwaya waje zama bihal mutaakhiruna waɗanda suka zo daga baya kuwa daga almajiran imamu ahmad yanke sun ce ita ce ma fatawa cewa laya ko ta qur'ani ce bata halatta ba wahtajju bi hadha hadisi wa ma fi ma'anahu sai suka kafa hujja da wannan hadisi da shi da duk wani hadisi wanda suka zo suna ɗauke da ma'ana irin wannan jama'a kun ji wannan da kyau ko to a ƙasa sai malam ya ce fi qurratil uyuni a cikin littafin qurratu uyunil muwahhidina ita ma littafi ne sharhin kitabut tauhid malam abdurrahman dan hasan ne ya talhisin fatuhul majid ya samari na fatuhul majid ba qurratul uyuni wannan tamu ta zage zage ba ta batsa akwai littafi qurratul uyuni wanda in ka zo ka koyo shi a nan zaria ake karantar da shi in ka koye shi duk matar da ka tinkari ka ganta ta taho ka san irinta yaya take yaya take wajen saduwa yaya take ai wance kaza ce ai duk wannan littafi ne na yan iska jama'a littafin yan daudu ne amma abin mamaki sai ka je ka samu tsoho na karantar da shi a cikin tsoro wannan duk fasikanci ne والمقصود بيان أن هذه الأمور أن هذه الأمور بيان أن هذه الأمور الشركية وإن خيفت وإن خفيت فقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم maƙasudi dai abin da ake so ka gane waɗannan al'amura na roƙa da abubuwan da suka shafi layu da abubuwan da suka shafi asiri ko da abubuwa ne da suke a ɓoye gare ka to amma abin da ake so a nuna maka dai manzon Allah ya hana idan ka rikice game da al'amarin laya ta qur'ani ko ba ta qur'ani ba mai risala ya ce la ba'asa in kana kaza la ba'asa to yanzu dai abin da ake ce maka ka yadda laya ce eh to manzon Allah ya hana laya wa ashabuhu sa'annan sahabban shi su ma sun hana likamali ilmihim bima dallat alaihi la ilaha illallah saboda cikakken ilimin da suke da shi na abin da la ilaha illallah take nunawa min nafi shirki na kore shirka qalilihi wa kasirihi kaɗan ɗinta da mai yawatta li ta'alluqil qalbi bi ghairillah saboda zuciya tana ratayuwa da wani wanda ba Allah ba fi daf'i durri wajen tunkuɗa cuta wa jalabin naf'i wa jalabi naf'in da kuma jawo wani amfani dubi duk mutumin da ya kawo kambu ya ɗaura na alkur'ani ne ko na menene zai iya shiga filin dambe a yi dambe da shi in ya cire kambun da gurin fa zai yadda ya shiga ashe da ya san zuciyar shi ta ta ta'allaka tara ta yi da Allah ne ko da kambun ko babu kambun zai iya shiga yo amma shi wannan gaba ɗaya zuciyar shi ta ta'allaka da wannan ne wa qad ammatil balwa bima huwa a'zamu min zalika bi adha'afi mudha'afa yace bala'in ma ya game wanda ya fi haka girma ninkin ba ninkin wa man arafa hadhihi al-umur ash-shirkiyyah al-madhkura fi hadhain al-babain arafa ma waqa'a mimma huwa a'zamu min zalika kama taqaddama bayanuhu wanda bi ya san irin waɗannan al'amura na shirka waɗanda aka faɗi a waɗannan babubuka guda biyu da wannan da wanda ke bayan shi to ya san irin yadda ainihin wato ake afkawa abin da ya fi haka girma ma mutane na afkawa shirkar da tafi wannan kuna nan kuna cewa laya in ta qur'ani ce babu laifi wani sai je ya dauki alqur'ani ya sa mace ta kawo jinin haila sai an rubuta mata da shi ma'ana yanzu kai kai kai abin da kake gani to bala'in ma ya wuce wannan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko sai zan yanzu laya ba ana magana ta kan tsuntsu ko kan zabo ba ce a ta qur'anin ce amma sai a dauki jinin haila ko a ce a je a yanko kare ko a ce a je a yanko jaki ko a ce a je a yanko alade a zo ainihin a rubuta alkur'ani da jinin haila duk mun karanta wannan ka je ka samu kasar da littafin asarimul battar Allah ya shiryar da mu sai ce kamata kaddama bayanuhu kamar yadda bayanin haka ya gabata wa fihi ma kana alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama من التحذير من الشرك والتغليظ في إنكاره وإن كان من الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر wannan babi yana karantar da mu irin yadda manzon Allah yake tsoratarwa game da shirka da kuma tsanantawa da yake a wajen fada game da shirka ko da kuwa shirkan nan karama ce domin ita karamar shirka ai tana daga ita ce zunubi mafi girma daga cikin kaba'irai ma'ana ba kaba'ira ba ce kawai karama kabira ce babba daga cikin manya-manyan kaba'irai Allah ya shirye da mu to jama'a musulmi wannan kunji a takaice kenan wannan magana ta ainihin a wannan hukuncin kafin mu tafi da nisa akan abin da shi malam mai fatuhul majidi zai faɗi domin yanzu ya ɗibo maganganu daga malamai ne bari mu sake jin bayanin da ne mana alkawari cewa dangane da wannan ainihin asarin na abdullahi dan amur dan as gaba gare ni nan littafin sahihul kalim tayyib na al'allama shekul islami ahmad ibn abdul halim ibn taimiyya tare da tahqiqi da ta'aliki da takhrijin nasiruddin al-albani Allah ya gafarta musu a inda ya kawo wannan hadisi ya ce wa an amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana yu'allimuhum min al-faza'i kalimatin abdullahi dan amr dan as ya ce ainihin wato manzon Allah ya kasance yana karantar da su addu'o'in da za su rinka yi saboda firgici saboda firgita da daddare ka ga yaro yana firgita yaro yana razana ya ce ga su a'udhu bi kalimatillahi tamma min ghadabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun ma'ana ina roƙon Allah ya tsare ni da kalmomin shi masu cike da albarka Allah ya tsare ni daga fushin shi da sharrin bayin shi da kuma duk ainihin wata fusga ta shaidanu kuma na roƙon Allah ya tsare ni daga ainihin shaidan su kawo mini farmaki shaidanu su kawo mini farmaki qala sai shi mai riwaya Abdullahi wato Amr ibn Shu'aib yace wa kana Abdullahi ibn Amr shi abdullahi ɗan amrin ya kasance yu'allimuhunna man aqala min banihi ‘ya'yan shi da suke da hankali sai ya karantar da su wannan addu'a wa man lam ya aqil wanda kuwa bai yi hankali ba fa'a'laqahu alaihi sai rataya mishi kamar yadda ka ji fassara jama'a mun gane wannan da kyau ko to sai ainihin malam yace kharrajahu abu dauda wa tirmizi wa qala hadithun hasanun abu dauda da tirmidhi suka fitar da wannan tirmidhi ya ce wannan hadisi ne ainihin mai kyau amma abin da shi ma tirmidhi yake nufi hasanun li ghairihi ba wai hasanun li zatihi ba jama'a mun gane wannan to ga takhrijin wannan hadisi sai malam yake cewa qultu ni muhammad nasiruddin al-albani sai na ce lam yasiha isnaduhu ila ibn amr isnadin wannan hadisi zuwa ga sahabi abdullahi dan amr dan as bai inganta ba me yasa li'anna fihi muhammad ibn ishaq domin a cikin wannan ainihin wato hadisi akwai muhammad dan ishaq mai littafin sira wa huwa mudallisun mutum ne mudallisi ma'ana yana magudi a hadisi yakan ruwaito hadisi daga mutumin da yake mai rauni ne misali sai ya datse mutumin mai rauni sai ya haɗa kanshi da mutumin da yake mai nagarta ne saboda da shi da mutumin mai raunin da wancan na sama da mai raunin sun yi zamani guda wannan nau'i ne daga cikin anwa'ut tadlis to in aka samu irin wannan mutumin ya zo ya ce an to hadisi ya zama da'ifi in ya ce haddasana hadisi ya zama sahihi to sai malam ya ce wa qad an'anahu to da ya ruwaito wannan hadisi ya ce an to abin da nake so ka gane ka fahimci magana ta ta ɗazu so ake ka zama mai bincike yanzu an ce maka wa qad an anahu da ya ruwaito shi ya ce an to so muke ka je ka ɗauki sunan abi dauda da sunan tirmidhi ka je ka buɗa sai ka ga an anar da kanka sannan sai ka je ka duba sharhin sunan abi dauda ma'alimin sunan ko tahzibis sunan ko ka duba sharhin tirmidhi na al'allamatul mubarak fori tuhfatul ahwazi sai ka ga menene malamai suka ce kai da kanka sai ka natsu akan maganar da aka faɗa maka jama'a mun fahimci wannan da kyau ba wai yanzu kana saurare sai nan da shekaru kaza mas'alar ta taso wai sai ka taho wurin malam malam matsalar nan da ka taba karantarwa kai ka manta cewa ba kai kadai ne almajirin malam ba kuma ka manta daga wannan karatun ba daga kan shi ne dan autan karatu ba bayan shi an ta yin karatuttuka kai da kake neman ilimi a yanzu kai ne in aka gaya wannan maganar yau to ba za ka yi bacci ba in dai da gaske neman ilimi kake yi bar alhaji wane yallaɓaiwa ne yana da amarya yana da sabuwar mota yana da kuɗi zai tafi ya huta kai ɗan makaranta ne yanzu da aka faɗa maka a cikin wannan isnadin akwai muhammadu ɗan ishaqa kuma shi mudallisi ne kuma ya ce an sai ka ce yau an ba da aiki sai ka je ka zage ka ɗauki littafin tahzibu tahzib ka je ka fara binciken wane ne muhammadu ɗan ishaqan tukuna sannan menene ake nufi da tillisancin menene ake nufi da an'anar ina an'anar da yayi daga ran nan kawaye gari ka zama malamin kanka akan wannan matsalar wannan binciken da kai sai ka bi sai ka rubuta shi sai ka aje sai ka hada shi a kwanan wata sai kai fayilin nashi sai ka aje shi a cikin fayil ran da ka zama babban malami ka tashi za ka yi magana sai ka ɗauko wannan binciken sai ka ɗora a kan bincikenka na yanzu haka ake yi ba wai sai ran da ruwa ya ciwo ka ran nan kuma za ka ce a miƙo maka ko takobi ne ka kama ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko dan haka sai malam ya ce fala ya juzu li ihtijaju bihi ala jawazi ta'liq at-tama'imi min al-qur'ani bai halatta ainihin a kafa hujja da wannan hadisi ba akan halaccin rataye laya ta ainihin alqur'ani لعدم ثبوت ذلك عن ابن amrin saboda wannan magana bata tabbata daga shi sahabi Abdullahi dan amrin ba la siyama wa huwa mawqufun alaihi balle ma koda ta tabbata ba ce daga annabi ba fa aiki ne wanda ya tsayo akan shi dan haka fala hujjata fihi babu hujja a ciki qala ash-shawkani al-allamatu ash-shawkani yace wa qad warada ma yadullu ala adami jawazi ta'liqi at-tama'imi hadisai sun zo waɗanda suke nuna rashin halaccin rataye laya فلا يقوم بقول عبد الله بن عمرو حجه ba zai yiwu magana abdullahi dan amrun ta tsayi da hujja ba ta rushe maganar da annabi ya ce babu kyau abinda shauka ne ya faɗi kenan kun fahimta da kyau hadisai sun tabbata sun ce laya shirka ce to ba zai yiwu ko da ya tabbata wani sahabi ya ne a ce an rushe maganar sahabin nan an kawo za a yi hujja da ita ba jama'a mun gane wannan da kyau ko sai ainihin malam ya ci gaba da cewa wasalafu min tabi'ina wa ghairihim mukhtalifuna fi zalika malaman farko daga cikin tabi'ai da waɗanda suke ma ba su ba wato daga cikin limamai waɗanda suke atba'u tabi'ina da malaman fiqhu sun yi saɓani game da haka game da me game da hukuncin sanya laya ta alƙur'ani ko wadda ke ɗauke da sunayen Allah fa'ajazahu ba'dhum sai wasu daga cikinsu suka halatta wa karihahu akharuna sauran kuma suka ce ainihin makaruhi ce wa hadha alladhi nakhtaruhu al-imam ash-shawkani sai yake cewa ko kuma malam muhammad nasiruddin sai yake cewa wannan ita ce maganar da muke zabe cewa malaman farko sun yi sabani wasu sun ce ya halatta wasu sun ce bata halatta ba ya ce to maganar da ke cewa an hana bata halatta balaya ko ta alkur'ani ce ita ce wadda muke zaɓe li'adami subuti zalika li'adami subuti zalika an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda wannan bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba domin laya ta alkur'ani kamar yadda na faɗi bata tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama duk kame kame ne kamar yadda ka ji ana ta yi wa li'annal qawla bi jawazihi sannan kuma cewa ya halatta a sanya laya in ta alkur'ani ce to yu'attilu sunniyata tarqiyya wannan kuma ainihin wato zai ainihin lalatar da sunna ta ainihin yin ruqya bil mu'awwazat yin ruqya da ainihin qul huwallahu da falaki da nas duk matsalar da ta same ka da ka je ka daura laya gwamma ka kama kanka ko kafarka ko inda ya kumbura ka karanta qul huwallahu ka karanta falaki ka karanta nasi ka yi addu'a ka tofa wannan ba wanda zai ce maka kayi bid'a to yin ainihin laya ta alqur'ani din to zai lalatar da yin ainihin wato yin ruqya wadda ta tabbata a qur'ani da sunna wa ghairiha da kuma wasu ainihin ayoyin da ake diba ayi ruqya da su wa qad rawa abu ubaidin al-imam abu ubaidin ya ruwaito fi fada'il al-qur'an a cikin littafin shi mai suna fada'il al-qur'an a cikin lambar takarda ta ɗari ɗaya da goma sha ɗaya a fuskar takarda ta ɗaya haka ake yin hujja idan littafi ya zama manuscript ne makhtuti ne rubutun hannu ne za ka fara faɗin ainihin lambar takarda ne takarda ta ɗaya takarda ta biyu takarda ta uku takarda ta hudu haka ake yi sai ka ce takarda ta kaza kowace takarda tana da ciki da bai to ba a cewa shafi sai dai a ce wajihu fuska ta ɗaya ta takardar ko kuma fuska ta biyu haka ake kamar littafan shehu usman waɗanda suke nan rubutun hannu har yanzu in ka zo ba cewa za ka yi a duba wasiƙatul ikhwan shafi na kaza ba ana zuwa in ka kawo aka ga ai rubutun hannu ne sai a ce kai baka da ilimi baka san ka'ida ba cewa za ka yi a duba littafin shehu usmanu wasiƙatul ikhwan tunda yana nan rubutun hannu takarda ta kaza fuska ta kaza ta takarda ba a cewa shafi بسند صحيح عن إبراهيم دقى الإمام إبراهيم وهو النخعي التابعي الجليل واتو إبراهيم النخعي ببن تابعي قال بركو جاء بند إبراهيم النخعي تابعي يتي كانوا يكرهون يعني الصحابة sahabbai sun kasance suna kyama suna hani at-tama'ima min al-qur'ani wa ghairihi laya ta alƙur'ani ko ba ta alƙur'ani ba sahabbai suna hanawa don Allah yanzu idan ni na ɗauki wannan irin fahimtar ko wani ya ɗauki irin wannan fahimtar sai a ce ya kawo sabon abu gashi an ce sahabbai mazhabinsu kenan laya ta alƙur'ani ko ba ta alƙur'ani ba sahabbai suna hanawa ba su yarda da ita ba haka mu ma muka ce laya ta alƙur'ani ko ba ta alkur'ani ba ba mu yadda da ita ba me yasa saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya dunkule kalmar laya ya ce shirka ce ba wani hadisi da ya sassauci ya dunkule kalmar ruqa ya ce shirka ce hadisai sahihai suka zo cikin sahihu muslim da musnadul imami ahmad ya ce amma ruqa din in ta alkur'ani ce ta halatta to babbar tambayar da za ka yi wa mutum ko akwai inda kuma annabi da kanshi ya halatta laya ta alkur'ani kamar yadda ya halatta ruka ta alkur'ani ya shigo cikin gida sai ya samu wata mata aisha ta ne mata addu'a annabi ya ce me kike mata sai ta ce kuntu u'alijuha ne mata magani ne sai annabi ya ce alijiha bi kitabillahi to ki yi mata da littafin Allah in ruƙuya ce za a yi sai a yi da littafin Allah to in aka ce bayan annabi ya ce ruƙa shirka ce sai ka ce gaskiya ne amma wannan yana nufin ruƙa ce irin ta jahiliya amma ruƙa ta ƙur'ani ya halatta ko akwai inda annabi ya halatta ruƙa idan ai wato laya ta alƙur'ani kamar yadda ya wannan karka bari a ja doguwar magana yana son ya ɗibo tawagar jahilai ya ce to jama'a kun ji ya ce ƙur'ani shirka ne sai ce a ƙarya kake ba a faɗa haka ba cewa aka yi laya shirka ce amma akwai inda aka togace cewa ta ƙur'ani ba shirka ba ce in ya kawo maka da isnadi sahihi to ni kuma sai a tinkaro ni tun da ɗazu ne rantsuwa halaftu yaminan ghaira zi masnawiyatin na yi rantsuwa ba tare da togaciya ba na ce kakaf babu inda hadisi ya tabbata sahihi daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa laya ta alqur'ani ta halatta kuma na ce wallahi to kaga in ya kawo maka to sai ku rankayo sai ku taho na ga isnadi sahihi amma ba ya kwafo ba yana yawo da shi a warqatu shaytan a'a ya kawo littafin mu gani ba fariya muke ba duk wani littafi ba wani malami da zai firgita mu yace ai wani babban littafi ne ba ka gama barazanarka akwai littafin da ya fi ƙur'ani ne kana hauka ne baka san littafi ba duk littafin duniya akwai wanda ya fi ƙur'ani ne to kawai sai mutum ya zo zai barazana ce wani babban littafi ne yara ya ce kai malam ƙarya kake ba littafin da ya fi ƙur'ani girma kawai cikon takarda shi ne girma ko kuwa cikon takarda ne girma saboda haka babu wani dalili da ya halatta laya ta alƙur'ani daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya shirya da mu saboda haka sai malam yake cewa qala al-mughiratu huwa ibn muqsim ad-dabbi al-faqih thiqa wani malami mai suna al-mughiratu dan muqsim ad-dabbi malamin fiqh ne amintacce ce wa sa'altu ibrahima na tambayi malam ibrahim an-nakhai fa qultu sai nace u'alliqu fi abdi hadhihi al-aya wata aya ce ala gafata malam ko na mai da ita kambu in daura a dantsan hannuna ita ce ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim min hamiyin kanat bi ina da wani kumburi ne ko wata macijiya ko kunama ta harbe ni ko kuma ina fama da wani janti na ɗaura wannan laya a matsayin kambu fakari hazalika sai ya hana haka duk sanda malaman salaf suka ce makaruhi ba makaruhi irin naka ake nufi na khalaf ba ya kamata ka gane wannan dan haka kaji har yanzu ban fassara maka da makaruhi ba in malamin salaf ya ce kaza makaruhi ne haramun yake nufi ko kafirci ya kamata ka je ka san wannan a cikin ilimi na usulul fiqh don su suna sunna dattu ne sun tarbiyantu ne da tarbiyya irin ta alqur'ani da hadisi qur'ani zai zo yake kaza makaruhi ne amma haramci yake nufi ko shirka da ya tattaro shirka da kafirci da saba wa iyaye da cin riba da duk wata barna sai ya ce kulli zalika kana sayyi'u inda rabbika makaruha laifin wannan shirka duk baki ɗaya da saba iyaye a wurin ubangijinka makaruhi ne in ka fassara da ma'anan makaruhi fi urfil mutaakhiri na ka zalunci shirka baka bata matsayinta ba saboda haka in ka ji ana mas'ala dangane da salaf waɗanda muke karatun ilimin usulul tafsiri da su sun sun shaida haka mun bambance musu yadda ake a gane salafi malamin salaf in ya ce kaza me yake nufi malamin salaf in ya ce kaza me yake nufi saboda haka in fa za ka yi malanta aiki ne a kanka in ba za ka iya wannan aikin ba ka bari a haɗa maka jalin dubu biyu ka je kana kasa tattasai ya fi maka alheri amma wallahi azimi in ba haka ba ka zo ka ce ai gashi sun ce makaruhi ne salaf ba su ce laya makaruhi ba abinda kalmar kurhu take nufi ko makaruhi a wurinsu haramci ko kafirci imamu shafi haka zaka ji yace makaruhi ne mutum ya yi wa mace ciki sannan ta haifi ya ta mace ya zo ya aura to shi kenan makaruhi ne mutum ya zina kenan ko don ya ce makaruhi ne kai cikin sannan makaruhi ne in ta haifi yar ka aura shi kenan yanzu wannan makaruhi ake nufi irin daku ta kawa'idi mutaakhiruna ana nufin makaruhi ne fi urfil kudama kaje ka karanta littafin tahzirus sajid min ittikhadhil quburi masajid saba wa irin yadda malamai mutaakhiruna shi yasa dole sai ka san tabaka ta al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam daga kan sahabbai da tabi'ai su wane ne ake kiran su malaman farko sa'annan daga wacce gayya ce aka daina cewa waɗannan malaman farko sai dai a ce musu qudama'u to su wane ne kuma ake ce musu ainihin wato malamai mutaakhiruna su wane ne kuma ake ce musu khalaf duk sai ka je ka san wannan saboda za ka zo kana karo da maganganunsu in ba haka ba sai ka je ka ɗibo maganar tabi'i ka zo ka ce magana annabi ce ko maganar sahabi ce ko ka je ka ɗibo magana annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka bata matsayin magana ainihin sahabi ko tabi'i dan haka anan da yake cewa akar makallahu wannan aya ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahima bana mai da ita kambu ba ringa daurawa a dantse na aka ce fakariya zalika in ka tashi sai ka fassara wa bahaushe da hausa sai ya hana Shi kenan ma'ana hani to yanzu ya rage sai a ce to salaf in sun ce an karhanta to me ake nufi sai a ce haramci suke nufi ko kuma ainihin suna nufin ha ainihin kafirci don haka jama'a kun ji sun marawa abu ubaidin anil hasan al-basri annahu kana yakrahu an yughsala al-qur'anu wa yusqahul maridu kaji kuma ana wata ga wata to yanzu tunda an ce ba za a yi laya ba ba za a yi guru ba ba za a yi kambu ba to ba an rubuta a sha ba sai malam ya ce al'imamu abu ubaidin din nan da ya sake ruwaitowa a cikin wancan littafin nashi daidai da waccan lambar takardar da waccan lambar fuskar takardar anil hasanil basri daga al-hasanul basri أنه كان يكره أن يغسل القرآن الحسن البصري يا هنا الربوت القرآن أوانكيش ويسقاه المريض أشاهد مرة لافيا ربوتي شا yanzu wannan magana ta rushe maganar da al'imamin nawawi ya kawo a cikin littafin attibiyanu fi adabi hamalatul qur'ani ya danganta ta ga alhassanul basri cewa hassanul basri ya ce rubutun sha babu laifi domin wannan zaka zo ka ji ta tabbata da isnadi tabbatacce waccan ku kawai nawawi ya kawo ta ne kamar yadda ake kawo zantutuka don haka shekul islam ibnu taimiya ya ce da malamai cikin sahabbai da tabi'ai tun da ana kawo maganganun su ai hujja duk wanda aka ce ya ce kaza sai an binciko magana an gane ingancinta yanzu wannan maganar da muke dabdala a kanta me yiwa yau a kan takhrijin wannan isnadin ta yau za mu ƙara shakaratun nan a kan mun tabbatar da ita ko ko ba tabbatacciya ba ce insha Allah saboda haka sai yake cewa ya hana a rubuta alkur'ani a ba mara lafiya ya sha wa yu'allaqu alquran ya wa yu'allaqu alquran haka kuma ya hana a rataya alqur'ani a mai da shi laya ko guru ko kambu ko a yi laya da za a kafe a kofar gida ko a shago ko a sikiyarin mota ko a ofis ko a ƙarƙashin farantin talla jama'a shirka na da yawa fa 'yar talla ma sai ta je wurin malami ta ce tana son a bata maganin kasuwa yo ki rinka yin shinkafa da miya mai daɗi mana shikenan maganin kasuwa kawai jama'a mun gane wannan da kyau sai mal nasiruddin al-albani yace wa isnaduhu sahihun isnadin wannan ainihin asari sahihi ne laula anna fihi usman ibn waki'in ba dan akwai usman dan waki a cikin shi ba qala abu hatim abu hatim razi yace la a arifuhu ni ban san shi ba to yanzu kaga da mu mukallade ne sai mu ce sadaqallahul azim jama'a mun gane to maganar da nake muku ishara kenan idan malami ya faɗi magana in ka ji baka gamsu ba tafi ka je ka bincika shi malam nasiruddin albani din nan ya koyar da mu wata ka'ida ya ce idan malamin hadisi ya ce bai san wane ba yana nufin majhuli kenan to menene majhuli majhuli a cikin ilimin hadisi ana samun shi ta hanya biyu hanyar farko ita ce mutumin da aka ji sunan shi kadai a cikin isnadi ba a san tarihin neman ilimin shi ba sannan kuma bai shahara daga wurin kowa ba sai daga wurin wannan mutum da aka ji shi ya ce wannan mutum majhuli ne ko kuma hanya ta biyu ita ce makamanciyar bayanin ƙarshe shine mutumin da ɗalibin shi ƙwaya ɗaya kawai aka taɓa ji kuma ɗalibin ma bai nuna ya faɗi halin shi na gari ba sannan wani malamin hadisi bai nuna halin shi na gari ba idan wani malamin hadisi ƙwaya ɗaya kamar imamu malik ko yahaya ibn ma'in ko imamu nasa'i ko dara kutuni ko ibnu adiyin ko ɗaya daga cikin ha'ula isadatil a'immatil ajilla ya hukunta wannan mutum da cewa wane mutumin kirki ne shi kenan yanzu ba maganar jahala ko da almajirin shi kwaya ɗaya ne in ya ce wane mutumin banza ne ba magana cewa shi sika ne ko da almajirin shi ɗari ne matukar malami daga cikin malaman ilimin jarhu wa ta'dil wanda ake amincewa da maganar shi kamar maliku ko nasa'i ko dara kutani ko ibnu adiyin ko imamu ahmad ko nasa'i ko makamantansu suka hukunta wane magana ta riga ta ƙare amma in aka waye gari ɗaya daga cikin irin waɗannan malamai ya ce ban san wane ba to me abin yi idan kai muƙallidi ne kai ma sai ka je ka ce shi kenan ni ma ban san shi ba amma sai shi malam Nasiruddin Al-Albani a cikin littafin Tamamul Minna da ta'aliqin da yawa littafin At-Tankilu lima fi kalimati wane ne al-Kausari minal kaza kaza kaza wani littafi na taba zuwa muku da shi nan nayi muku hujja da shi mujalladi biyu ne littafin at-tankil wanda al-imamu Abdurrahman al-Muallim yayi raddi akan al-Kausari albani ya ta'aliki akan wannan littafin waɗannan maganganun da muke yin su in kana son ka san ka'idar da za mu aza wannan hukuncin da za mu yau ka je ka samu jirangiyar kasusuwan mu na karatun littafin muqaddimat tamamul minna tun daga na ɗaya har na goma sha takwas mun tattauna wannan matsala ko kuma ka je ka ɗauki shi littafin tamamul minna ka ɗauki matsala ta hudu daga ƙarshen ta shafi na ashirin ka fara shiga farkon matsala kuma ta biyar duk mun tattauna wannan kuma tana nan a rubuce a cikin tamamul minna tana nan kuma a cikin kaset da muka karanta sannan tana nan a cikin littafin tadribur rawi to duk waɗannan littattafai da na faɗa fa ba ina cike kasar bane jama'a ina nufin ku je ku bincike su ku karanta ni kuma akan teburin nan da kujeran nan mun zauna duk mun karanta su amma kai da kake jiyo ni daga nesa yanzu kana fatas kuma ko kana ainihin damaturu ko kana ainihin sokoto ko kebi ko kana yola ko ina ne ana cewa ka je ka nemi waɗannan littattafan ka je ka bincika ka karanta su jama'a mun gane wannan da kyau amma kai kawai ka je ka ce ai albani ya ce ba albani muke bi ba jama'a mu kuma duk wanda ya bi mu ya shiga uku ya lalace don tun anan duniya mun ce mu ba ruwan mu da kai kowa in zai iya makalewa annabi ya makalewa annabi don haka muke gaya maka magana da ta zo daga gare shi amma duk wanda ka kama to billahi lazi ka kama fuffuken kuciya fuffuken kuciya wanda da an rike ta ya watse to shi ka kama Allah ya kiyaye to sai malamai suka ce duk sa'ad da wani malamin hadisi ya ambaci sunan wani mutum ya ce shi bai san shi ba in ka ji kana da yadda za ka yi ka bincika sai kai ka bincika in ba ka da yadda za ka yi to shi kenan ka zama mukallidin kenan to in ba ku manta ba ku je ku nemi waɗannan kasusuwan na karatutukan sai na ce idan ka ji wani malami ya ce fulanun la a arifuhu in kana son ka samu yaƙinin haka ne abun koko akwai ƙarin ilimi na ce sai ku je ku ɗauki littafin aljarhu wa ta'dil na al'imamu ainihin abdurrahman ibnu abi hatimin razi sai ka je ka lalubo sunan wannan malamin da shi aka ce ba a san shi ba sai ka binciki tarihin shi a hankali littafi ne mujalladi tara sai ka je ka binciki tarihin shi a hankali idan ka ga tarihin nashi sai ka binciki almajiran shi shi abdurrahman ibnu abi hatimin razi yana ƙoƙarin kawo ƙwararan almajirai na irin waɗannan mutanen da ake cewa ba a san su ba to ƙa'idar abin da ta ce mutumin duk da yake majuhuli ne ba a san shi ba jahalatu ainin kenan yana da almajiri ɗaya kuma ba a san halin shi ba na gari ne ko na banza wani malamin hadisi ya yi lamba ya ce bai san wane ba sai ka je ka bincika in ka samu wane ɗin nan yana da ƙwararen almajirai guda uku zuwa sama da uku to daga ran nan wane ɗin nan ya tashi daga majhulul aini ya zama hasanul hadis duk inda ka ga hadisin shi sai ka kyautata shi mun tattauna wannan ka'ida a nan ka je ka nemi kasusun ka tamamul minna jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to shine sai muka bi wannan shawarar ta malaman to gaba gare ni nan littafin aljarhu wa ta'dil din ne na al-Imam Ibn Abi Hatim razi a cikin mujalladin shi ainihin na shida juz'i na uku me yawa ka ji sabanin yadda ka saba dan an saba a ce mujalladi na uku juz'in na shida a wannan haka malamin ya kasa shi malam Abdurrahman al-Muallimi shi ya ta hakikin wannan littafi a cikin mujalladai tara amma sai bashi da akasam ɗin shi da yake da su tun na da don haka mujalladi na shida juz'i na uku gashi kitabul jarhi wa ta'dil ta'liful imam al-hafiz an-naqid shaykh al-islam abi muhammad abdurrahman ibn al-imam al-kabir tabdija malan dan malan kenan eh kaji aka ce wallafar babban mahaddaci limamin musulunci malamin musulunci baban muhammad abdulrahman dan babban liman ba karami ba mai karamin carbi dan babban liman wannan sunna ce a hannun uban shi an gane shine abi hatim muhammad dan idris ibn al-munzir an gane at-tamimi al-hanzali ar-razi al-mutawaffa sanata 27 wa 300 rahimahumullahu ta'ala ma'ana malam abdulrahman dan malam kenan shi malami uban shi malami wannan shine wa walidun wa ma walada kenan a cikin malaman hadisi shi malami uban shi malami jama'a mun gane wannan da kyau ko gashi at-taba'atul ula bugu na farko na wannan littafin gashi sai na budo a cikin shafi na ainihin wato 171 yace babul wawi babun wau waɗanda sunayensu Usmanu dan wanda sunan mahaifin ke fara da wawun sai ya ce a tarjama ta ɗari tara da talatin da tara ya ce usmanu bin waki'in usmanu ɗan waki'i ɗin nan abu mudrak ko abu mudrik baban mudrik qala kana fina sab'atun min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama minhum sakan ibn abi sakan shi wannan mutum da ake magana a kan shi tabi'i ne Usmanu dan waki'in din nan wancan da Albani ya ce isnadin sahihi ne ba dan akwai shi a ciki ba kuma Ibn Abu Hatim ya ce bai san shi ba to gashi sai yake cewa mun rayu a cikin mu akwai sahabbai guda bakwai shi tabi'i ne sai ce rawa an Yunus ibn Ubaidin ya ruwaito hadisi daga Yunus dan Ubaidin kaji malamin shi kwaya ɗaya gyal an gane wannan da kyau ko rawa anhu abdurrahman ibnu mahadi to yanzu yadda ake yin wannan ka'idar daga kaji an ce wane dan wane ya ruwaito hadisi a wurin irin wannan mutumin da aka ce majhuli sai ka rubuta sunan shi sai ka je ka karanta tarihin shi jama'a abun fa ba wai marmaza marmaza za a yi a hada rogo da kuli ne a marmaza a ci a yi noma a a zama za a yi sai a kwan bakwai ana wannan aiki kai abin da ke damun ka ka kosa ana jiran ka za a yi muƙabala amma gyaran addini ake so a yi ba wai a za a tsaya a tantance abu ne sai ka je ka karanta tarihin waye abdurrahman dan mahadi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wa mu'tamir ibn sulaiman wa Sulaiman ibn Harbin kun ji almajiran shi gigga guda uku duk sun yi hadisi a wurin shi to ni ba zan faɗi matsayin su da kaina ba zan sake budewa in gaya muku a wani littafi da kanku sai ku gane shin waccan ka'idar ta ci gashi dai an ce sai shi ainihin a Abdurrahman ya ce sami'tu abi ya kulu na ji babana yana cewa ainihin wato fi zalika sami'tu abi ya kulu zalika ya ce babana na yana faɗin haka babana na yana cewa ya yi da wane da wane da wane duk sun yi karatu wurin shi wa ya kulu kuma na ya ce la a arifuhu ban san shi ba to yanzu ka ji asalin inda albani ya ɗauko wannan magana yanzu ka ga mu da muka zo muka togaɗo magana daga asalin ta kaga mun ƙaru da wani ilimi shine yanzu wannan la a arifu ɗin ba ita kenan ba ashe mutumin nan majhuli ne kamar yadda wannan ya ce amma kuma yana da almajirai guda uku almajiran nan guda uku dama aka ce in sun kasance kowanne daga cikinsu siƙa ne amintacce ne to daga ran nan wannan mutumin ya tashi daga majhuli ya zama hasanul hadis to gaba gare ni nan kuma ga littafin taqribut tahzib na ainihin al-imamu ibnu hajiri yanzu ka je kai sai ka je ka sha tarihi dogo a cikin tahzibu tahzib da littattafai irin siru alamin nubala na su waɗannan malaman da aka faɗi amma nan ana so ne ka ji matsayin waɗannan mutanen shin amintattun ne kenan yadda za mu mayar da wancan mutum ya zama hasanul hadis daga yanzu sai ya zama wancan hadisi ya zama wancan asari ya zama hasanun kenan to shine sai gashi anan a lambar tarjama ta dubu hudu da goma sha takwas malam ya ce abdurrahman ibn mahadi ibn hassan al'ambari ba ambari maulahu dimajansu ne bararren bawansu ne abu sa'idin ane mai alkunya da cewa baban sa'idu albasri mutumin ƙasar basra ta iraki sikatun sabtun hafizun arifun bin rijali wal hadisi kaji almajiri na ɗaya daga cikin uku aka ce sikatun sabtun amintacce ne kuma tabbatacce a cikin amincin hafizun babban ma'addaci arifun bin rijali masani game da malaman hadisi wal hadisi kuma masani akan hadisin kawai akan hadisin kuma qala ibn al-madini ibn al-madini malamin bukhari ne yace ma ra'aitu a'lama minhu ni tun da nake ban taba ganin wanda ya fi shi ilimi ba minat tasi a yana daga cikin tabaka ta tara wannan sai ka karanta muqaddimat taqribut tahzib zaka gane ainihin ma'ana ta mun yi karatu da dalibai su sun san me ake cewa yana daga cikin tabaka ta tara daga cikin ainihin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam mata sanata samanin wa tis'ina ya rasu hijira na da shekara 198 kaga nan ma in baka san ilimin hadisi ba sai ka zo ka ce ana cewa ne ya rasu hijira na da shekaru ainihin wato casa'in da takwas don ya ce mata sanata samanin wa tisa'ina casa'in da takwas ko a'a ibnu hajirin ya kawo ka'ida a farko muqaddiman littafin abin da ake nufi ya rasu hijira na da shekara ɗari da casa'in da takwas wannan kuma wani kanikanci ne na malaman hadisi ka daure ka je ka koya kafin ka zama malami wa huwa ibn salasin wa sittina sana yana ɗan shekaru sittin da uku sai malam ya ce ainun ai aljama'a duk malaman hadisi sun ruwaito hadisin shi kun ji almajirin Usmanu dan waki'i na ɗaya to ko za a samu biyun sauransu su ma haka ne bari mu ji da muka koma lambar tarjama ta 6785 sai muka ji ibnu hajirin yana cewa mu'tamir ibn sulaiman at-taimi mu'tamir dan sulaiman at-taimi shine almajiri na biyu daga cikin jeren giya almajiran Usmanu dan wake yace abu muhammadun al-basri abu muhammad abu muhammadin al-basri shi ma ane mai alkunya baban muhammad shi ma mutumin kasar basra ne yulaqabu at-tufail ane mishi laqabi da at-tufail siqatun amintacce ne min kibari tasi yana daga cikin manya-manyan waɗanda ke tabaka ta tara mata sanata saba'in wa samanina ya rasu hijira na da shekara ɗari da tamanin da bakwai wa qad jawaza samanina ya wuce shekaru tamanin a duniya a lokacin ainun shi ma duk malaman hadisi sun ruwaito hadisi da gare shi amintacce ne ko ba amintacce ba amintacce ne in muka sake buɗe gaba sai kuma mu sake jin ibnu hajirin dai a cikin wannan littafi ta karibu a cikin lambar tarjama ta dubu biyu da ɗari biyar da arba'in da biyar ya ce sulaiman ibn harbin al-azdi al-washihi sulaiman ibn harb al-azdi al-washihi shi kuma sai ce bi mu'jamatin summa muhumala a karanta ainihin sunan nashi al-ainihin alwashihi da shin mai ruwa sannan da muhumala ha ba mai ruwa ba ba mai digo ba ba jin karami ba albasri shi ma ɗan ƙasar basra ne kun ga duk garinsu ɗaya qadi makka alƙalin makka sikatun amintacce ne imamun liman ne hafizun babban mahaddaci minat tasi a shi ma yana daga cikin yan tabaka ta tara mata sanata arba'in wa ishirin ya rasu hijira na da ɗari da ashirin walahu samanuna sana yana da shekaru tamanin a duniya ainun shi ma duk jama'a sun ruwaito hadisin shi to yanzu kaji yadda ake ilimin hadisin kenan wannan shine science of the prophetic saying ilimin maganganun annabi din kenan in baka kware akan ka shiga ka fita ka shiga ka fita kuma sai ka je ka koya ka daina cewa wannan littafi zaka karanta abin da yake faruwa kenan na je gari kaza wasu ma sun ganna a gidan mai ne kawai zan sha mai a ƙauyen su alƙaba ta mala an ce kai ne kaza shi ne muna son mustalan wannan littafi za mu yi nazari na ce ina ina sai ka je an koya maka yau da kake son ka zama likita zuwa kai ka samu likitan angoku dan ya fede mahaifinka ya mishi tiyata daga gwaiwar shi shikenan kace likita ya zan yi nan gaba ni ma in zama irinka wannan littafi zan yi nazari haka ne jama'a yau matsala ai ta fi haka jama'a ban san wani ilimi mai faɗi da zurfin ilimin mustalawul hadisi ba wallahi zama za ka je ka koya kuma ka zaunar da kanka ka rinka nazari ba ka wuni gudu ba ka kwana bacci ta rumul izza sun matanamu laila kana neman izza kuma ka kwana bacci tun daga farkon dare har ƙarshen dare sai an kaɗa gwangwanin ko kwasan nan ka tashi jama'a bincike ake tashi ake karatu ake jama'a shi yasa an kai engaging kanka ka saka kanka a cikin wannan harka zaka ga ba ruwanka da hayaniyar da mutane ke duk waɗannan da zaka ji a Kaduna wani ya ballo kaza a wannan wani ya ba su da ba sa karatu ne jama'a sai mutum ya je ya dan karanta wani littafi da aka zo da shi daga Saudi Arabia sai tashi ya ce duk ba ku da sallah bai san asalin matsalar ba duk maganar da zaka tashi kai a jama'a ana son ya zama kai limami ne a kanta ma'ana kai zaka iya warware ta ba wai in ta kuke ka ce to malami na yana gombe yawan haka je ya mutu fa jama'a mun fahimci wannan ba ina kashewa ɗaliban ilimi gwiwa ba ne amma abin da nake cewa shine kafin ku saka kanku a cikin harkar malanta ku yi karatu tukuna ku san baki baki ya san ku jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to yanzu mutumin da aka ce yana da almajirai kwarara amintattu guda uku ko sama da uku a halin shi an ce ba a san shi ba aka ce daga ran nan ya zama saduqun ko hasanul hadis yanzu daga yau wannan usmanu dan waki ya zama mai kenan ya zama hasanul hadis to wannan irin hanyar ba ni kadai ko ni da malami na muhammad nasiruddin al-albani muke hukunta hadisai irin haka da ita ba al'imamu ibn kafirin ya tafi a kanta da yawa akan hadisai al'imamu al'allamatu zahabi ya tafi akan haka ibn hajirin al'asqalani ya tafi akan haka sun kyautata hadisai da dama ta irin wannan hanyar shine malamin hadisi ne sai ya zo ya kasance majhuli aka ce ba a san shi ba da aka ce ba a san shi ba fa ba cewa kai mutumin banza ba aka ce ba a san shi ba sai malamai suka ce ga wata ka'ida a dubi gwarazan ɗaliban shi in aka samu guda uku ko sama da uku waɗanda dukkansu sun kai a nuna su a duniyar nagarta in har irin waɗannan guda uku waɗanda sun kai a ce musu me jam'i jam'i kenan jam'un mina siqat in ya zama jam'un mina siqat irin waɗannan har sun amince da shi sun ruwaici hadisi a wurin shi babu shakka wannan mutumi ba mutumin banza ba ne kun fahimci sirrin da ke ƙarƙashin da ya sa ba a yadda da magana misali yanzu a ce mutum irin imamu malik mai tsantseni mai taka tsantsan amma ya yadda ya karɓi hadisi wurin wani mutum irin shu'uba mai tsantseni mai taka tsantsan ya yadda ya karɓi hadisi wurin wani mutum mai tsantseni da taka tsantsan irin imamu ahmad mutum mai tsantseni da taka tsantsan irin yahya ibn ma'in waɗannan sai su haɗu su karɓi hadisi a wurin wani amma wannan nan sai mu bincika ba mu taɓa ganin wanda ya ce mutumin kirki bane ko mutumin banza sai malaman hadisi suka ce sai mu dawo mu karɓi hadisin shi mu ce saboda yaddar da muka yi wa imamu malik da imamu shu'uba da imamu ahmad da imamu nasa'i akan sun yadda sun karɓi hadisi a wurin wane tare da cewa mutane ne masu tsantseni to babu shakka ba mu kai tsantsenin waɗannan ba to sai mu karɓa to daga ran nan sai mu ce mutumin ya zama hasanul hadis ka je ka karanta ainihin wannan ka'ida a idda na faɗa ɗin nan ka je ka samu littafin tamamul minna tamamul minna ana bugo mun waya da dama malam wannan littafi ya yi tsauri shi yasa mun zauna mun karanta ka'idodin da ake kukan sun yi tsauri su ne kasar goma sha takwas sai ka je ka ji kasusuwan akwai su na video akwai su na audio ɗaya kenan na biyu sai ka je ka ɗauki tamamul minnan kana sauraron karatun kana bi na uku ka je ka ɗauki littafin tadribin rawi siyuti ya ɗan taɓa wannan maganar kaɗan na hudu ka je ka ɗauki littafin at-tankil sai da muka zo da shi muka karanta karatun ya shiga cikin wannan ainihin littafi so da haka ka'idar yanzu ta nuna cewa wannan mutumin da al'imamu abu hatim ya ce bai san shi ba ya faɗi iyakar abin da ya sani ne don bai halatta ba baka san mutum ba kuma ka ce ka san shi bai halatta ba baka san mutum ba ka ce mutumin banza ne to bai san shi ba sai malamai suka ce to mutum irin abu hatim in ya ce bai san wane ba to ba shi daga cikin waɗanda za a ce to kaiwa sai a ce lallai tun da har abu hatim ya ce bai san wane ba sai a bincika ko wani malamin ya san shi wallahi a iyakar bincike na kakaf na littattafan rijalu da na sani babu wanda na ga ya kawo tarihin wannan mutumin ma kakaf in ba shi abdurrahman a cikin wannan littafin ba saboda haka a zahiri da yawancin malaman ma ba san shi ba kenan to amma ga almajirai kwarara nashi an samu waɗannan guda uku kowane ɗaya daga cikin ukun nan amintaccen amintattu ne kuma kaji dukkansu su ɗaya suna cikin tabaka ta tara ne dukkansu mutanen basra ne dukkansu amintattu ne suka haɗu suka amince suka yi hadisi a wurin wannan malami to sai malamai suka ce babu shakka wannan mutumin hadisin shi kyakkyawa ne don haka za a yi hujja da hadisin shi akan haka to da wannan ne muka ba da ansa ga kwamitin fatawar sarkin musulmin sokoto da ya tara mutane a can sokoto su ɗaya rubuci da su sharu sala da su sunu su gumbi duka ya tarkata tarkatattun da gaba ɗayansu ba su kai littafin bai kuniya ba a mustalahu wai suka ce wai hadisin da yake maganar wani tabi'i da ya ce ya zo ya yi sallar juma'a da hantsi tare da ainihin abubakrin suka ce wannan hadisi wai tun da bukhari ya ce bai inganta ba to bai inganta ba mu ɗauki cewa ƙaddara wannan hadisin shine hujjarmu to wannan hadisi ne hasan mun yi takhrijin shi a cikin wancan karatun da muka yi kuma shi ma ya zo ta irin wannan ƙubailin ne ta irin wannan fuskar ya zo ka karanta littafin al'ajubatun nafi'a an as'ilati lajnati masjidil jami'a ka je ka karanta wannan sai muka ce amma fa ma mu ba wannan hadisin ne hujjar mu ba hadisai ne kwarara da mu kuka nemo muka zauna da ku ba waɗannan masu rubabbun bakin ba waɗanda gumi ya tsine musu albarka kan ya mutu to da mun yi muku jawabi na gaskiya amma wanda ya abu ba ku nemo shi ba kun je kun nemo wasu munafukai waɗanda suka sai da imaninsu ku ce wai su ne za su yi jawabi wanda yake gaba ɗayan sun ka tattara taron wajen su talatin da biyu gaba ɗayan ilimin hadisin su bai kai littafin bai kuniya ba wanda matsayin bai kuniya a mustalol hadisi kamar matsayin slet ne da aka sai mana muna primary one slet allan katakon nan mai abcd zuwa z da 123 zuwa 100 to matsayin bai kuniya kenan a mustalahu to standard ɗinsu in kai standardization ɗin ilimin mustalahun su ba su kai bai kuniya ba dukkansu ga ɗaya daga cikin su na sunusul gumbi yana karatun tirmidhi ka ka tausaya wa littafin yana karanta shi ga wannan na ya sanya karatun taji ya ce ya gama muwatta ka tausaya muwaddan da taji din ba ku san komai ba kun bata lokacin ku a tatsuniya da gatanan gatanan ku da cire gashin munkiri kun zo kun ce za ku karanta littafin hadisi ba za ku iya ba ba za ku iya ba kuma kafin gumi ya mutu duk sai da ya tsine musu albarka yaushe za su yi albarka Allah ya shiryar da mu to jama'a kun ji saboda haka gaskiyar lamari jama'a rubutun sha bai tabbata ba guru da laya bai tabbata ba don haka wannan asari ya tabbata ga wannan tabi'i ya zo ya yi tambaya haka ramakallahu na ɗaura layan nan na ɗaura kambun nan a dantse na ya ce mishi a'a yona rubuta in sha a'a gashi nan kaji mun kawo maka daga littafin al-imamu abu ubaidin al-qasim ibn sallamin al-imamu ibn abu ubaidin al-qasim ibn sallamin shine ainihin ya ruwaito wannan hadisi a cikin asarai a cikin littafin shi mai suna fada'ilul qur'an kaji a cikin takarda ta 111 fuskar takarda ta daya in baka da shi sai ka zo ainihin a nuna maka gashi ba matsala ce mai jayayya ba amma rubutun sha bai da asali guru da laya ba asali na ji wani sufi yana kafa hujja da cewa wai sayyidina umar ya taɓa yin wata hular kwano ya sa mata laya a ciki ya sa a aikawa da wani sarkin kafirai a sa a ce mishi in ya je ya sa Allah zai tsare shi sai na ji wannan sufi yana hujja yo in ya zama kafiri ma za a aika mai da laya ya sa to balle musulmi to a ina isnadin yake a ina isnadin yake suyudi yayi gaskiya suyudi sufi ne amma sufancin shi da yake sufanci ne irin na Abu Huraira me yace cewa yayi wa sharruhum sufiyatun qad wada'u أحاديث محتسبين فيما يدعوا محتسبين الأجر فيما يدعوا yace mafi sharri daga cikin duk waɗanda suka yi wa annabi ƙarya yace sufaye a halin shi sufi ne kuma yace mafi sharri daga cikin sufaye ashe daga nan zaka gane akwai bambancin sufancin da yake da sufancin da suke yi su yace mafi sharri daga cikin makaryata sai yace sufaye ya ce domin su saboda sharrinsu da suka kirkiri hadisan ƙaryar sai suka ce masu lada suke jiran Allah ya basu don sun yi wa annabi hidima jama'a mun fahimci wannan yo kamar ka ɗibo amerikawa ne ka ce su zo su kara ka'aba sai kuma ka ce kana fatan Allah ya baka lada wai kai ne fahad jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah ya kiyaye to yanzu nan gaba gare ni kuma littafin aljami'u sagiri ne na shi al-imam suyuti din tare da ainihin takhrijin shi sahihul jami'u sagir da kuma littafin silsilatul ahadith sahiha wa shay'un min fiqhiha wa fawaidiha a cikin mujalladin ta na hudu lamba hadisi na 1887 ga cikin jami'u sagiri din kuma a cikin sahih din shi lamba hadisi na dubu uku da ɗari shida da hamsin da uku rubutun sha jama'a mai annabi ya ce game da rubutun sha sallallahu alaihi wasallam cewa ya sayakhruju aqwamin min ummati yashrabuna alqur'ana ka shurbihimul labana wasu mutane daga cikin al'ummata za su fito suna shan alqur'ani kamar yadda suke shan nono to ina ma'anar wannan hadisi hani don duk abin da annabi ya ce wasu mutane za su fito ba inda aka samu wasu mutane masu alheri ne irin waɗannan wasu mutane za su fito ƙarshen duniya ya ce daga cikin 'yan wuta su kaɗai ne ban gani ba duk nau'in 'yan wuta annabi ya ce an shigar da shi wuta ya gansu ya ga irin suwa ne ya ga irin suwance ya ga irin suwa ne ya ga irin suwa ne ya ga tuta suwa ne ya ce nau'i biyu ne bai gani ba ya ce nau'i na farko nisa'un akasiyatun ariyatun ru'usuhunna ka asnimatil bakht ya ce wasu mata ne waɗanda ga sutura a jikinsu amma tsirara suke kawunansu ya yi tozo kamar raƙumi dramendra shine mai tozo bi wanda in tozo ya tozo sai ka ga ya lankwashe saman tozon ka dubi yan matan nan tsinannun nan yanzu yan wuta yan matan nan yan wuta haka annabi ya ce kasiyatun da riga a jikinsu amma ariyatun tsirara suke sai ce ru'usuhunna kawunansu ka aslimatil bakhati kamar kan tozon raƙumi mai tozo wanda in ya tozon ya tozon sai ka ga ya karkace ka dubi kan nasu sai an gama an gama an gama sai a karkato da shi haka sai ce ma'ilatun karkatattu ne mumilatun masu karkatarwa suna tafiya suna rangwada suna karkacewa suna lotso suna gwalangwaso suna lotsa jikinsu wanda duk ya sha'awarsu kuma sai sun karkatar da shi ka je ka samu kasar ɗinmu namba 48 sarimul battar mun kawo fassara irin waɗannan 'yan matan kana ganin su ne suna baka sha'awa amma su daidai suke da ruwan kwata wanda ya samu wuri ya kwanta ya natsu takotakon yana ƙasa amma sama fa gare-gare ne haka za ka gan su fes sun sha jan baki sun yi ras amma duk wata dauɗa duk wata ƙazanta duk wata kwarkwata duk wani makun-makun yana nan tare da su jama'a mun fahimci wannan to waɗannan 'yan wuta na farko kenan da annabi ya ce bai gan su ba na biyu su ne irin waɗannan 'yan sanda na zamani da irin waɗannan masu ainihin dogarai na zamani ya ce mutane suna yawo da bulala suna dukan jama'a kwararo kwararo kaga ɗan sanda ya rike zabgegiyar doruna kaga dogari ya rike katuwar bulala to ɗan wuta ne da an taba kaka ce ga hadisin kuma a yi kwamitin malamai duk inda za a je a zauna a ce malaman su fassara hadisin jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to haka duk inda kaji annabi ya ce wasu al'umma za su fito daga cikin al'ummata yo ba irin haka bane yace daga cikin al'ummata ne wasu za su fito wanda za su kashe jikan nan na Husaini yo aikin alheri suke ko sharri ne to da yace sayakhruju aqwamun min ummati wasu jama'a daga cikin mutane na za su fito yashrabuna alqur'ana suna shan alqur'ani ka shurbihimul labana kamar yadda suke shan nono za su shigo suna mugu abu kenan a zamanin annabi ba a san a rubuta alqur'ani a sha ba a zamanin sahabbai ba a san a rubuta alqur'ani a sha ba qur'ani ana karanta shi ne a roƙi Allah ana karanta shi ne a yi addu'a ana karanta shi ne a yi ruqya a yi tofi amma ba a rubuta alqur'ani a sha ba to sai zama tun ana rubuta alqur'anin ana sha sai zama a rubuta alqur'ani a ce tun da mijinta ya ƙi komawa da ita to shikenan a je a rubuta mata alkur'ani a ba yaro ya je ya zuba a masai ɗin gidan mijin matukar mijin ya tsuguna akan masan sai ya koma da ita tun da azzakarin shi za ta mubasharanci masan tun ana rubuta alkur'anin nan da tawada mai tsarki aka koma ana rubuta alkur'ani da ainihin jinin haila tun ana rubuta alkur'ani nan daidai yadda yake aka zo ana rubuta shi da ribas a rubuta shi da baya da baya da baya da baya a canza haruffan shi saboda haka jama'a rubutun sha bid'a ce kowane ne yake yi yin da wane yake ba za ta gyara rubutun sha ba sai dai a ce shi ya yi kuskure kamar ibnu taimiya a cikin tsibbin nabawi za ka ji an ce in aka zo yana rubuta mutane kamar imamu ahmad yana yi kamar abubakar gumi gashi nan a cikin tafsirin shi ya kawo cewa in naƙuda ta turke mace za ainihin a rubuta mata amma ni ina da kasar da guda da aka tambayi malam abubakar gumi ka rubuta littafi ka ce za a rubuta wa mai naƙuda ayoyin ƙarshen suratu kaza da suratu kaza za ta sha yaya wannan al'amari ya ce a'a wannan al'amari ne da ni ma kwafowa na yi kuma ni ba malamin hadisi ba ne ku je ku tambayi malaman hadisi in wannan abu ya tabbata daga abdullahi dan abbas ya ce to sai a ɗora mutane a kan shi tunda ya tabbata in kuwa bai tabbata ba sai a ce to ba za a ɗora mutane a kan abin da bai tabbata ba ba fariya muke ba mu malaman hadisi ne walillahi alhamdu bai tabbata ba duk waɗannan riwayoyin da aka yi daga ibnu abbasin ba su tabbata ba baki ɗayansu jama'a musulmi mun fahimci wannan magana da kyau ko saboda haka maganar rubutun sha karka wahalar da kanka karka wahalar da kanka saboda zafin ciwo yayi wa uwarka yawa zafin ciwo yayi wa ɗanka yawa zafin ciwo yayi maka yawa zafin ciwo zafin matsala sai wani malami ya ce zai maka rubutun sha waɗannan maganganun muna gaya muku gaskiya ne kar ku ce dan malaman ku na izala sun lalace shi kenan yanzu sai ainihin ku je ku ci gaba da lalacewa ko mutane sun lalace annabi ya ce kai karka lalace tare da su in suka gyaru ka gyaru in suka lalace fa kar ka lalace tare da su magana sayyidina Usman afwan sayyidina Usman cikin sahihul bukhari mutane sun lalace kar ka lalace tare da su in sun gyaru fa ka bi su ku gyaru tare yo yanzu malaman ku na izala duk sun lalace M- waɗanda suke cewa rubutun shan bakyau sun koma suna yi waɗanda suke cewa durƙusan bakyau sun koma su ne wasu atiku su ne wasu obasanjo su ne wasu makarbi su ne wasu sauransu to yaya aka iya kenan to shi kenan kuma sai ku yi ridda a'a abinda suka koya muku din nan shine gaskiya shi yasa muke budewa yanzu muke karanta muku mu ba ba ku hujja ma muke mu ce duba littafi kaza ba budewa ake ana karanta maka dan har abadan abidina da kaji kasa din sai ka je ka nemo littafin dan imanin ka ya zauna durkuso ba kyau rubutun sha ba kyau guru da laya ba kyau in ka haɗu da ubanka ko surikin ka sai ka mai sallama ka miƙa mishi hannu in ba zai karɓa ba Allah ya bashi haƙuri amma ba za a durƙusa mai ba hakkiya ba ta tashi with due respect ta tura da dukkan girmamawa amma ba za a durƙusa mishi ba ba sunkuyo ba durƙuso ba rusuno ba wai ka same su a zaune ka ce to bari ka ɗan zauna sannan ka gaishe su ka wuce a'a a tsaye za ka assalamu alaikum ina wunin ku lafiya lafiya lafiya lafiya ya- sai a wuce amma a ba za su ansa batun da ka abin nan shikenan khalas jama'a ku gane wannan da kyau saboda al'amarin nan yanzu ya zama bai kamata mu rinka sa kayawa ba domin lisanul hali wal qal na mutane halin mutane ga maganar fatar bakinsa abin da take buɗe baki take cewa yanzu fa in ba kai albani ko ja'afar ko muhammad bin usman ba ba waɗanda za su faɗa mana gaskiyar nan mu ji malaman mu duk sun lalace sai mu ce a'udhu billahi to dan me kuma za mu zo mu ce za mu yi dungu ba za mu yi dungu ba don haka rubutun sha ba kyau jama'a rubutun sha babu kyau hukuncin shi yana nan daga makaruhi ko haramci amma ana rubuta shi da jinin haila wanda di ya rubuta shi ya zama arne kafiri bakin arne ba ma guje ku gane wannan jama'a duk wanda ya rubuta alkur'ani da jinin haila ko da najasa ko ya rubuta qur'ani ya je watsa a masai ya yi ridda ya zama kafiri jama'a ku ji karatun nan da kyau duk matsala in ta same ka ka karanta ko inna a tsaina kalkausara ce ka yi wa manzan Allah salati ka ɗaga hannu Allah maɗaukakin sarki ya biya maka bukata in Allah bai biya maka bukata ba ba fa dole bane ya biya maka amma ka san kayi ibada to amma abin da ke damun mutane yau sai a ce to su wane dama sun ce kaza ba kyau to mu tafi wurin malaman ɗariƙa wai a je su yi tsafi duk yadda za a yi sai an ci ƙuri'a to ka je ka yi tsafin ka rasa ƙuri'a mu ce ka a zaɓe ka sa'an nan kuma ka rasa imaninka sannan su kuma sun ci kuɗinka khasirta duniya wal akhira zalika huwa al khusranul mubin kai asarar duniya da lahira saboda haka jama'a kun ji yan izala ku tsaya a imanin ku da malaman ku suka dora ku akai shine karatun muhammadiyya amma duk wata fatawa da za su zo su ce sun canza sun gane sun yi kuskure ƙarya suke yi zindikai sun gane ne sun je sun karɓo kuɗi don haka dole in sun haɗu da mutanen nan za su rinka durƙusa musu in ana taron suna za su hau jirgin sama za su yi marmaza su je abuja a yi taron suna zuwa la'asar sun dawo duk waɗannan abubuwan da suka gane sun samu kansu committed sun samu kansu a ritse su ne sai suka da suna tawili shi ne yau wajen shekaru goma sha biyar da suka wuce tireta ya zo kira wa'azi a nan marmara ya zo ya tufka da warwara ya ce duk matsalolin ma duk kuskure aka yi to duk ƙarya ike yi duk baki ɗaya ƙarya ike yi ba inda nasu ya ce za a sha rubutu ko za a yi guru ko za a yi laya ta alƙur'ani muna nan al'izalatu izala lam nazil wa lan nazula iyakar magana kenan jama'a wannan hadisi ya ce al'imamu tabarani ya ainihin fitar da shi a cikin littafin shi al-kabir hadisi ne kyakkyawa an ukubata ibn amirin daga ukubatu dan amir an gane wannan da kyau ko jama'a ainihin wato hakanan alfiryadi ya fitar da shi da arruyani a cikin littattafan su masu na fada'ilul qur'an kamar yadda muka ce kaje ka duba littafin silsilatul ahadith sahiha a cikin mujalladi na hudu shafi na ɗari lambar hadisi na dubu ɗaya da ɗari takwas da tamanin da bakwai Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu ƙarshen wannan bahasin kenan wanda waccan magana ainihin da muke karanta a nan cikin ainihin fatuhul majidi da ainihin tsogalo magana ce mai matukar muhimmanci bai kamata ainihin a yi sauni a kanta ko kuma a yi sassauci ba saboda magana ce da ta shafi abin da zai rugurguza imaninka jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu saboda haka duk sanda mas'ala ta faru sai a karanta alkur'ani a tofa a addu'a mun gabatar da bayanai ka je ka nemi kasar na goma sha biyar da na sha hudu wannan shine na sha shida a nan sai shi malam yanzu zai yi ta'aliki akan da ya gama kawo maganganu biyu da malamai suka ce wasu suka ce laya in ta alkur'ani ce babu laifi wasu suka ce da laifi sai malam abdurrahman dan hasan anan fatul majidin shi yace qultu ni malam abdurrahman dan hasan ni ko sai na ce hadha huwa sahihu wannan ita ce ingantacciyar magana liwujuhin salasa saboda fuskoki guda uku cewa laya ta ƙur'ani ko ba ta ƙur'ani ba ba ta halatta ba wannan magana ita ce daidai saboda dalilai guda uku ta zaharu lil muta'ammil ga duk wanda ya lura waɗannan maganganun za su bayyana gare shi al'awwal fuska ta farko umumin nahayi wala mukhassisa lil umumi hanin annabi ya game gaba ɗaya ne a kan laya ba a samu wani dalili da ya keɓance ba an samu dalilin da ya keɓance ruka ko ba a samu dalilin da ya keɓance laya ba ba a samu dalilin da ya keɓance tiwala ba asiri don haka da asiri da laya dunkule kafirci ne don zai iya buɗe maka littafin shamsul ma'ariful kubra littafin matsafa ne ya buɗe maka sai ka ga ayoyin alkur'ani sai a ce ka siyo karauni guda goma sha bakwai za a sauke yasin kafa sittin da bakwai za a yi duk tsafi ne za a yi ka gane wannan da kyau wasani na biyu na daga dalilan da za su karfafi a haramta laya kowace iri ce saddu zari'a toshe kafa domin daga laya alkur'anin ake koma ana yin wadda ba ta qur'ani ba daga laya alkur'anin za a ɗauke ta kuma a shigar da ita inda bai halatta a shigar ba jama'a mun gane wannan da kyau فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك domin tun ana rataye abin da yake Qur'ani ko sunayen Allah kuma wannan yana ja an rataye abin da ba sunan Allah ba wasalis fiska ta uku annahu idza allaka fala budda an yamtahina hu al mualliqu bi hamlihi ma'ahu fi hali qada'il haja wal istinja'i wa nahwi zalika fuska ta uku da ta sa aka ce laya ko ta alqur'ani ce bata halatta ba da zarar mutum ya makallaya ta alkur'ani wannan zai ja shi ya rinka shigar da ita wurin wulakanci ya zo shiga ban ya zo tsuguna kashi ko fitsari sai tsuguna ko ya shiga ban tare da ita ya shiga da me ya shiga da qur'ani jama'a mun gane wannan da kyau ko to a takaicen takaitawa waɗannan na daga cikin bayanai jama'a saboda haka bai halatta balaya ta alkur'ani ce ko ba ta alkur'ani ba sai mu ainihin koma ainihin saman kitabun tauhidin da muke karantawa malam ya ce ruqa ita kuwa ruqa hiya allati tusamma azaim ita ce ake kiranta al azaim surkulle mun karanta wannan a cikin sharhi wa khassa minhu dalil dalili ya keɓance ruqa akwai wadda ta halatta ma khala min shirki duk wadda ba ta da shirka a ciki rakhasa fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min al aini wal umma manzo Allah ya sassaucin za a yi ruqa daga kambin baka da kuma al humma sara ko harbin maciji ko kunama sai muka ji mai sharhi ya ce ai akwai abubuwan ma da manzon Allah ya halatta ai ruka don su da yawa duk mun ji su ya kawo mana su a ƙasa ya ishara wattiwala ita kuma tiwala shay'un wani abu ne yasna'uhu wanda mutane suke yaz'amuna annahu yuhabbibu mar'ata ila zawjiha wanda ke sa miji ya so matar shi shine ainihin asiri da ake cewa ta shanye shi a malamai jama'a mun gane wannan ku je ku samu kasar din na musarimul battar 4748 lamba ta 47 da 48 duk mun yi magana irin waɗannan abubuwa ta shanye shi a malamai ta je ta yi mishi asiri wai sai ta ce in dai da malamai a duniya ƙarya kike yi ba malamai bane kike zuwa wurin su bokaye ne wai dai da malamai a duniya wai sai ta sarrafa wani yadda take so to shikenan ana nan sai suka zo suka bullo da wani magani ana zuwa da shi daga ƙasar Sokoto ana ainihin sha magani ne na tsimi wannan ma duk bai halatta ba shi kenan sai kuma bature sai ya zamanantar musu da shi ana zuwa da shi daga dubai yanzuwan shi daga dubai shi kenan ya zo daga cikin ka'aba kenan ko ya zo daga aljihu muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan an ce miki ya zo daga dubai yau fitsarar da ake a dubai ne a garin ku ne fitsarar da matan dubai suke ke za ki iya irin ta ke yanzu aka kai ki gaban matan dubai ba ke kanki sai ki kanki salati ki ga kin fi su tsarki kawai dan an zo da ga abu daga dubai shikenan sai ki dauka dubai din nan aljihun